Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasance da ku a wani sabon shirin na mu da abokanmu. Shirin mu da abokanmu shirin ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke daukar nayin ka muku a da ranakun Laraba misalin karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi. Shirin ne kuma da yake tattaunawa matsalolin da suke damun al'umma kai tsaye da tuntuɓar masana da nufin samu hanyoyin warware wannan matsaloli. kamar yadda makon da ya gabata shirin ya karɓi bakuncin shirin malami farfesa abdullahi uba adamu daga jami'ar bayar ta nan kano sashen koyar da aikin jarida ganin cewa maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata maudu'i ne mai matukar muhimmanci da ya shafi rayuwar al'ummar bahaushe gaba daya maroƙi alfarma gurin farfesa ya sake da mana wannan mako domin amsa wasu daga cikin tambayoyin da kuka turo saboda yanayin lokaci bai bamu dama an amsa kafa ɗaya tambayoyin da aka wato turo wancan makon da ya gabata ba amma mun ɗauki muhimman tambayoyi wanda muka ga suna da fa'ida matuƙa kuma suna da alaƙa da rayuwar mutane kai tsaye musamman al'adar bahaushe da muka tattauna a kanta muka roƙi wato farfesan domin dawowa wannan mako domin ɗorawa ko kuma yin ƙarin haske ga waɗannan tambayoyi da kuka turo a cikin wannan mako da ya gabata farfesa muna maka barka da zuwa wannan fili a karo na biyu salamu alaikum jama'a
to kamar yadda muka samu tambayoyi masu ɗimbin yawa makon da ya gabata ga yanayin lokaci ba mu dama mun amsa wasu ba kuma suna da matukar muhimmanci da fa'ida mun ɗauki wasu daga cikin tambayoyin kuma shine an muka roƙi alfarmaka na ka dawo wannan mako to Allah cikin ikonsa an samu dama an dawo za mu fara da wasu tambayoyi daga ciki wanda suka turo mana shin menene hausa bakwai duk da dai an yi bayani kamar yadda makon da ya gabata amma ana so a faɗaɗa bayanin domin masu sauraro su fahimta kwarai da gaske
jama'a assalamu alaikum maganar hausa bakwai da kuma abun da aka fi sani a da da banza bakwai amma yanzu aka fi sani da yan uwa bakwai magana ce ta yi ta tarihin bahaushe da kuma tabbacin da wato asalin bahaushe wanda a turanci in kana neman yadda za ka faɗa ka ce identity hausa identity kamar yadda muka faɗa a wancan satin bahaushe shine wanda ya fito daga waɗannan jihohin na hausa bakwai idan kai baka fito daga cikin wannan jihohin na hausa bakwai ba kai tsaye ba bahaushe ne kai ba amma za a iya cewa kai ba fulatani ne kamar mutumin da ya fito daga bauchi ba fulatani ne saboda su fulani ba inda ba sa nan to amma dai in kace ina bahaushe yake to a wayan nan hausa bakwai din yake ake ake tabbacin cewa nan bahaushe yake su wayan nan hausa bakwai kuma yana da mahimmanci a da fahimta cewa ba wai su ne asalin hausawa ba kamar yadda wani wanda ya yi tambaya wai ko su ne asalin hausawa ba su bane hausa bakwai da yan uwa bakwai da ake faɗa ba wai su ne asalin hausawa a su ne asalin mulkin hausawa saboda waɗanda suka je suka kafa wayannan wurare dama can sun tarar da mutane a wurin abinda suka kafa salon mulki suka kafa a wurin su suka mulki wurin suka shugabanci wurin amma dama ya zama kamar nasu kamar su ne masu wurin amma dama can tun kafin zuwan su akwai al'umma a wurin akwai jama'a a wurin suna zaune suna rayuwarsu da malaman daura suka tashi rubuta tarihin shine sai suka rubuta tarihin cewa inda Uh, jikokin abu yazid suka je suka yi mulki su ne kasashen da aka sani a matsayin hausa bakwai mm. inda kuma jikokin uh, abu yazid amma na kwarkwararsa suka je suka yi mulki nan aka fi sani da a lokacin banza bakwai amma sarkin daura mai girma sarkin daura ya ce a daina cewa banza bakwai a dinga cewa yan uwa bakwai saboda cewa banza bakwai din kamar wato wani cin fuska ne su wayannan kamar yadda na na bayani a wancan lokacin hausa bakwai din sarakuna ne guda bakwai amma takamaimai magana ta gaskiya guda shida ne ba bakwai ba na farko duk gaba ɗayan su wayannan sarakunan guda shidan kamar da na faɗa jikokin shi abu yazid ne shi abu yazid shi a aure daura ma wato sarauniyar daura a wannan lokacin ita kuma ta haifi bawo wanda suke kira a lokacin kawo gari wato kamar shi ne zai mulki zai mulki su eh, zai yi mulki to 'ya'yan bawo din guda shida su ne suka je suka yi mulki a wayannan kasashen da ake kira hausa bakwai na farko shine dai eh, gazori sunayen yanzu ma babu irinsu ga zore eh, gazori shi ne ya yi mulkin daura sannan sai na biyu bakauda wanda ya yi mulki a kano sannan sai na uku gunguma wanda ya yi mulki a zaria sai na hudunsu duma wanda ya yi mulki a gobir wanda a wancan bayanin mun ce sakkwato ne to da sakkwato da gobir din duk ɗaya ne idan ka je go- ka je sakkwato ka shigo ƙasar gobir in ka lula har ya mai duk a ƙarƙashin ƙasar hausa kake to sannan sai kumayu wanda ya mulki a kasar katsina sannan sai zamna kogo wanda ya mulki a kasar rano to kaga ranar nan ana ganin kamar wani ƙauye ne daula ce babba tunda tun da can babban guri ne mai mahimmanci mai daɗaɗɗen tarihi wanda yake idan ka duba ma'auninsa a lokacin daidai yake da duk waɗannan Daulolin masarautun da aka aka fata dare da su ɗaya saboda su ma babban sarki ne dan jikan sarki dan sarki dan sarauniya ya je ya shu- ya yi shugabanci a wurin to na bakwai din da ake sakawa shine garin da ake kiransa biram kusa da auyo amma a da ana kiransa garin gabas ka san a wancan satin na ce garin malam Eh.
to ba garin malam bane garin gabas ne saboda shi garin malam gari ne da yake a hanyar zaria Correct.
sai ka kaucewa hanya to garin gabas ne to amma an fi sanin shi da biram kuma biram din shi ma suna ne sunan wanda ya mulki garin ne shi ma to abin da yasa malaman tarihi wa'yansu ba sa saka biram a cikin hausa bakwai saboda biram din nan ba bahaushe ba ne su shauran a iya cewa hausawa ne shi kuma biram din wace kabila ce daga ina ya zo?
to mahaifinsa abu yazid an ce balarabe ne mahaifiyarsa ya sarkin borno ce babarbariya ce to kaga balarabe ya auri babarbariya naka ya faɗa ba zai zama bahaushe ba saboda Ka- to ya zai zama me me hana shi da hausa bai iya yaren ba bai zauna a kasar hausan ba saboda haka malaman tarihi su ne dan kara ganin cewa biram din nan ɗa ne ga abu yazid Mm.
shine sai suka saka shi to amma in ma ka bi tarihin shi dan abu yazid ne saboda haka kawu ne a wajen uba yake a wajen waɗanda suka zo shauran hausa bakwai din suka mulki kano Waɗancan.
eh saboda su ƴaƴan jikokinsa ne ƴaƴan bawo ne shi kuma ba eh dan abu ya zo.
eh, dan ab- dan abu yazid ne saboda haka kaga su jikoki ne amma shi ɗa ne to amma su kansu mutanen biram din a wani tarihin da wani bature ya riga ya yi sun nuna cewa su fa asalan larabawa ne
su kuma eh laraba ne suka gangaro daga hamada suka zo suka zauna a gurin to amma kamar yadda nan ce eh, a dan kara malaman daura da suka tashi rubuta da girgam sai suka hada da biram a matsayin hausa bakwai cewa ita ma a ƙarƙashin hausa bakwai take to wayannan jikoki da kuma ɗa su ne suka kafa hausa bakwai to shine ake cewa dai eh, in dai maganar wato nazarin eh, asalin din salsalin dan adam ne to wayannan su ne suka tabbatar da inda bahaushe yake
a inda ya samu Eh, asalinsa ana iya cewa akwai wani hasashe na cewa akwai dangantaka tsakanin hausawa da mutanen ethiopia amma har yanzu babu wani abu takamaimai da ya nuna wannan illa wani cikakken eh, bayani wata wata waka da ake cewa akwai dangantaka tsakanin wakar da hausawa suke yi da kuma wakar da mutanen ethiopia suke yi amma wannan ba har yanzu dai babu wani takamaiman bayani na abin da za a haƙo ko kuma abin da za a tono wanda za a yi akwai littafi da aka buga Tabbatar da abin.
eh akwai littafi da aka buga bara waccan ana kiransa being and becoming hausa wato menene ba hauce inda aka samu nan manazara wajen kusan guda ashirin suka zauna suka yi rubuce-rubuce to a cikin su babu wani wanda ya kawo wata dangantaka tsakanin ah, eh, mutanen ethiopia da hausawa sannan akwai dangantaka da ake kawowa tsakanin misra da hausawa idan aka ce akwai dangantaka tsakanin mutanen misra da mutanen daura ba mamaki tahowa suka yi sa suka zo Mutanen Daura.
mutanen daura ba Daura nan, kasar Eh, Daura.
kasar daura tahowa suka yi suka zauna a nan gurin to amma wayannan jikoki na abu yazid da suka zo suka yi mulki a kasashen kan eh, kasashen kasar hausa da suka zo ba wai ba su tarar da kowa ba ne a gurin in baka tarar da mutane ba me za ka yi mulki akai ai dole sai da mutane to akwai mutane suna da sana'o'insu suna da rayuwarsu kuma suna da yare su sana mutanen ya nan.
hausa fa suke yi kai tsaye ba wani abu ba shi kansa abu yanzu din ai akwai masu hasashen cewa ana kiransa bayaji da ba wai bayaji da wani sunan larabci bane a'a ana cewa wai bayaji da wato bayajin hausa a da baya ji da eh to amma yanzu yana ji to shi ya zama ya zama baya jita amma sunansa na gaskiya Abu Yazid ne ana cewa wai dan sarkin Bagadaza ne to professor shi da ya taho baya jin yaren Hausa saboda haka a nan wannan guraren mutane da suka zo a nan suka koyi yaren Hausa Mm, ai kakka manta tahowa ya tafiya su a lokacin ba irin tamu bane inda in kana son ka je daga Kano zaka daura awa ɗaya da rabi ta kai ka su can sai ai ba?
eh, sai ai Kwana da kwana da kwanaki ai wata wata watanni ana yi to a haka ne ake koyan yaran saboda da inda ka je zaka dan tsayar da alƙarya ka tsaya kwarai wayansu kuma suna samun tafinta suna samun wanda zai musu bayani eh, su yi ya san yadda zai magana da su wani lokaci magana bewaye ake yi sai dai da hannu a yi da hannu a yi dai haka dai har a fahimci juna haka turawa da yawa da suka zo zo suka ta yin wannan kuma daga baya dai suka dan tsantsanta abin da za su tsantsanta na'am to kaji shi- wannan kenan to can kwarkwarar ita eh, shi abu yazid din Mm.
wato dan tsananin wulaganta ta ma da aka yi a tarihi ba ma faɗi sunanta ba kwata-kwata sai aka ce gwari kawai ita ko wannan sarauniya ce daurama ita ce ta haifi bawo bawo din nan shine ya- ya haifi wayannan wanda suka zo suka yi mulki a wannan Suka yi kasashen mulki a wannan to amma ita ita dayar eh, kishiyar daurama din kawai ce aka ce ce aka ce gwari ce to ita kuma da ta haifi ɗa ba a ma faɗi sunan ɗansa ba kawai wai an sa masa suna mun karɓi gari sunan ɗan ke sunan ɗan kenan to shi wannan mun karɓi gari ɗin shi ne aka ce ya haifar da yara guda bakwai waɗanda su ne suka je suka yi mulkin kasashe guda bakwai wanda ake kiransu yan uwa bakwai su kuma Eh, to na farko shine dai kasar gwari ya tura ɗaya daga cikin jikokinsa ya je ya yi shugabanci a can amma kaga shi ba faɗi sunan shi ba duka ba ɗayan su ma ba faɗi sunan su ba duk ba su da su Eh, sai ɗaya kuma nufe wato kasan nufawa ana kyautata san cewa shi ma akwai wanda ya je musu mulki a can sai jikunawa wato wajen taraba kenan su kuma wani yare ne daban su Eh, mutanen jikun ba asalin su akwai su a yaka sai nan nan wannan yaka sai tamu ba saboda sun taba cin kano ai da yaki su jikuna ta sosai ma kuwa sun taba zo suka fatattaki kowa da kowa daga kanan to kuma su- suka rasa yadda za su yi daga da- da- da- da- da- da wurin yi sai suka zauna wai suka zauna a yaka sai wani kuma suka koma har kanawa suka dawo suka sake kwace eh, fadar su da har fadar sarki eh, kwakarai ta gadon kai suka biyo har fadar sarki suka biyo wato su ma jikuna wani abu ne mai zaman kasta a sosai ma kuwa so ai mutane ne ba to masu muhimmanci sosai da sosai kuma sun ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen Kano amma nan wani wani wani bangaren ne daban amma ah, an ce shi wannan mun karbi gari shi ne ya je ya- ya abin nan din su ya ya- ya ya mulke su sannan sai Katanga wanda ke kasar Yarbawa ce wato daular Oyo sai Katanga daular Oyo kenan sai ya wuri sai ya sai ya wuri na'am Eh, bayan ya- sai ya- sai ya wuri bayan ya wuri kuma sai kowace ƙasa ce eh, wajen wajen sokoto ne wajen wajen gwandu haka wajen gwandu Wajen wajen Sokoto.
eh, lardin sokoto Kebbi, haka.
eh wannan bangaren na'am to sannan sai zamfara bayan zamfara kuma sai ita kanta kebi to kaga wayannan da na safo su gwari nufe jikun katanga yawuri eh, zamfara kebbi duk gaba ɗayansu babu bahaushe a ciki kwata-kwata saboda haka in mutum ya zo daga gusa wuce da kai shi ba bahaushe bane kace a kai kai eh, shi bahaushe ne suka ce a kai ba bahaushe bane saboda ba a saka su a cikin Waɗancan gundarin bakwai hausa ba ba suna Hausa.
ma da yaran su na kansu na manta sunan yaran amma suna da yaran su na asalin to m- malaman tarihi na kasar oyo wato yarbawa kenan su dariya ma suke yi da suka ji wannan labarin suka ce ya za a ce wai wani ya zo daga daura ya zo har ya yi mulki a kasar oyo ai ba za ta yiwu ba to kaga da yake su suna da masan manazarta su ma da suka je suka binciko nasu tarihi sai suka zo suka ce su ba su yadda da wannan ba gaba ɗaya Eh, kuma a yanzu ba wani banufin da zaka zo ka ce wai wai eh, wani wani eh, bahaushe ne ya taho daga daura ya mulke shi ya zo ya mulki har ya kafa masa Daula.
asalansa ɗansa daularsa to amma za ka yi magana akan yauri da zamfara da kebbi saboda akwai alaka tsakanin eh, katsina da wayannan wuraren to babu mamaki in kai maganar eh, wayannan amma ko jukunawa din ma saboda jukunawa kamar da na gaya maka wato eh, eh, dakaru ne warriors eh Yana da ƙarfi akwai suna da ƙarfafa.
karfi sosai sun iya aiki Allah ya ba su gwanintar gwanintar iya iya yaki Iya yaki.
sosai da sosai to saboda haka su ma zai wahala sai dai su su je su yi wa mutane mulki amma zai wahala a ce wani ya je ya musu ya Ya musu mulke su.
mulki kamar da na gaya maka da suka zo sun zo sun ci Kano da yaƙi suna ɗaya daga cikin wanda suka kana kalilan wanda suka ci Kano da yaƙi to amma suka kasa kuma sanin yadda za su yi da ita da kalba sai suka haƙura to wayannan shine kamar yadda na ce Bisa ban katse ka ba mm, kafin zuwan waɗancan mutane ne ya'ya ko jikoki ga abu ya zai waɗannan jikunan suka zo koko bayan su ne na- a bayan su ne bayan su ne a Bayan bayan su su ne ne, sun gama lokacin eh lokacin ba da kan baga guda ne ai da shauran ƴaƴansa shi kuma na manta a kullu- lokacin kowane sarki ne to amma a lokacin shi ne ba kafin zuwan abu yanzu ne ba mu da wani tarihin Kano cikakke kafin zuwan baga guda Abu Yazid, Eh, zuwan shi Baga- jikokin eh, Abu Yazid.
ba- babu abinda dai ake da shi kawai a lokacin tarihi ne na Kano kuma duk wannan tarihin yana cikin wani littafi da ake kira Hausawa da makwabtansu to a cikin hausawa da makwabtansu akwai da yawa daga cikin wannan labaran kuma a cikin hausawa da makwabtansu din tarihi ne na sarakunan kano to kowane sarki ga lokacin da ya fara eh, ga lokacin da ya kare ga kuma wanda ya gaje shi ah, da shauransu to ah, kafin lokacin an ce mutane ne suka kafa kanan daga abagaya ana kiransu abagayawa wato mutanen gaya su ne suka Garin Gaya.
garin gaya dai wannan din nan to mutanen suna neman kuza wani abin da za su yi dinga yin karafuna da su to garin yawon su har suka zo dutsen dala suka ga cewa dutsen dala yana da wannan kuza din suka zauna a nan gurin suka fara yin eh, wato Suna haƙo shi eh, abu.
suna haƙo shi suna suna suna sarrafa shi suna yin kayan gona la su lauje su fatanya su garma da kamar shauransu karfe yake abu karfe ne ai suke sarrafawa to a wannan sarrafe-sarrafen da suke yi akwai bukatar kasuwa a nan kasuwa ta tashi to kaga yadda kasuwa kurmin ta taso kenan kuma kurmin dama daji kenan akwai daji a wurin to nan manoma da mafarauta kuma suka ro garu kafin ka ce ko gurin ya bunkasa ya zama gari ya zama gari ya zama sosai a nan dai gindin dalan saboda haka tushen kanan dai nan gindin dalan ne kuma wanda suka haɓaka abin mutanen gaya ne a bagayawa da daga tafiya ta yi tafiya ne sai aka fara samun rigingimu saboda babu sarki a lokacin babu wani shugaba babu shugaba Eh, kowane kungiya na ta ma'aikata zo za ta zauna ta ci sai ka abin zauna da za kai abin da za ka yi zaman yan marina ake kowa ya kama gabansa to sai aka fara samun takun saka tsakanin wannan da wannan to shi da baya dai sai suka aika daura saboda sun san akwai masarauta a daura suka ce suna son a ba su wanda zai zo ya taimake su kamar kantoma to wannan wanda aka turo din shine bagauda din daga jihar da kasar yawwa daura daga kasar daura ya zo to magana ta gaskiya ya zo ne kawai don ya taimake su a yi election in kana son ma ka ka zamanantar da abin a zo a ga su waye zaɓe su wanda suka dace to don su a shugabanci lokacin ba wannan.
sa ba su son shugabancin su kawai harka na samuwa kuɗi na shigowa Kowa yana ana yi abin da to yake ina so.
waye da ya ce zai zai zama wani sarki ya zauna a fada bayan ga ga abubuwa suna ta yiwuwa saboda haka suka suka ce ya ci gaba da yi to Shi da maimakon- ya zo.
eh, maimakon ya yi ya yi matsanta a yi election a sabu wanda za a zaba ya zama shugaba sai ya miƙe to kuma ka ji yadda ake abin shine Har dai- asalin har da ya zama sarkin har ya yanki.
zama sarki ƴaƴansa da jikokinsa da suka ta har zuwan fulani to kaji yadda na- ina fatan wanda ya tambaya akan eh, karin ba- wato Bayani bayani akan akan Hausa hausa bakwai ya samu gamsuwa insha Allah amma in yana son karin bayani ya samu wani littafi da ake kira ah, hausawa da makwabtansu wanda fassara ne na wani littafi da ake kira the Kano Chronicles littafin na turanci ana kiransa the Kano Chronicle to sai aka fassara shi ya koma hausawa da makwabtansu Eh.
to sai wani mai tambaya kuma da ya ce su wane ne asalin wangarawa to wangara kamar da muka yi bayani mutane ne wayanda suke masu riƙon addini na'am bayan riƙon addini suna kuma da kasuwanci wato sai suka haɗa abubuwa guda biyu gashi ga addini ga kasuwanci su suka taho tun daga ƙasar su su su arba'in suka zo kano saboda sun ji labarin kano sun ji labarin wato irin yaduwar da kano ta yi da bazuwar da kano ta yi da- da darajar da allah ya ba kano suka zo a lokacin suka samu sarki yaji a shekara ta 1380 suka musuluntar da shi shi kuma take a nan ya ce to duk wata duk wani mutum da yake a Kano yanzu ya zama musulmi saboda haka a lokacin ne aka karɓi musulunci a Kano kuma aka aka abin nan din shi aka baza- bazar da shi to shi wanda ya ya yi tambayar kuma ya- yana tambaya yana cewa a ina za a samu wayannan wangarawan in ka zo mandawari za ka samu wangarawa Na da saboda Mandawari.
mandawari kanta kalmar wa- wangarawa ce ta mutanen su ce a ciki aka a nan su har yanzu akwai su a ciki ko ko a sunan unguwar Ko sunan Mandawari unguwar ne ita ai sunan wani ne daga cikin mutanen wangarawa din kanta. mandawari eh sheshe kuma su ma suna ne da na na wata daga cikin mace ce daga cikin matan wangarawa din Wangarawa.
to mace ce sheshe to kaga ita ma mutanen da suke sheshe za su iya cewa suna da alaka da Wangarawa.
Eh, in dai ba wai daga wani guri ka zo sheshen ba in a can in a nan gurin Asali kake- aka haife in ka a a can hasali haifaffe ne zaka iya cewa kakanni kakanni duk a nan kuke Mm.
to shikenan amma daga shatsari ka gangaro ka zo nan gurin ka zauna to kai ba dan sheshe bane dan shatsari ne Eh.
Ah, to sannan kabarama kabarama tana da nasaba da wangarawa saboda ga mutanen kabara su ma suna da wannan nasabar da wangarawa to amma inda za a samu curin wangarawa shine hanyar zakirai akwai wani gari da ake kira wangara to wannan a yi sanin mu shine dai inda suka fi yawa suka fi suka fi taruwa saboda da suka zo din an ba su wuri su zauna a madabo kamar da ne wannan bayani su ne suka zo suka ta haɓaka a masallacin madabo kuma ba wai lokaci ɗaya ba a shekara da shekaru Sun daɗe a gurin.
sun daɗewa suka mai da shi jami'a guda inda ake zuwa ake ta muhawara ake ta ake ta wato fitar da kasidu to kamar ake- su suna da ilimi kenan wasu ai ai am- in- baiwar da Allah ya musu kenan su kuma baiwar da Allah saboda a kasar Mali suke to ita Mali a wannan asalinsu da tushensu 'yan eh, eh, Mali.
kare da gaske su eh, kasar mali a a wannan lokacin tana karkashin wani sarki ana kiransa mansa musa Mm.
mansa musa din nan shine ya yi wata tafiya zuwa aikin haji Na'am.
wanda ya kwashi bayi dubbanni da gwalagwalai da waye da waye ya yi doguwar tafiya tun daga mali har har har maka saboda duk wani ma- manazarci wani marubuci balarabe a hanya ya san da wannan tafiyar tasa to wannan ne ya janyo musu abu abun kuma takaici ya janyo musu aka dinga kawo musu farmaki har ma dai aka zo aka rugurguza ita Ah, yare.
kanta daular eh a daular ai sun je sun Bayan dawo sun tafi sun dawo.
bayan sun je sun dawo aka aka yi ta biyo su mutane suke suke ta sha'awar su zo su ga wani irin wuri ne saboda shi zinare yana daraja Tsare ku.
duk inda mutum zai tafi da zinare to lalle za a ce a akwai inda za a samu ta haka gane ta, ta, ta durkusa saboda ana kiranta gold gold coast saboda kawai tsabagen zinare to amma larabawan da suka gangaro da ko wajen mauritania algeria tunisia suka dinga kankarowa da almorabit su ne suka zo suka dagargaza wannan daular ghana din to kuma su ne suka dada fasa daular mali din to Mali.
fasa wannan daular mali din ya tarwatsa su Mutanen garin eh to sai suka suka barbazu.
suka dinga barbazuwa to inda Allah ya taimake mu sai muka samu wani ayarin su sun zo su kansu wangarawan sun rubuta tarihin zuwan su Kano a wani kasida da suka yi ana kiranta asalin wangriyun Mm.
ita wannan kasida tana da wahalar samu amma an samu ta to to akwai kuma lokacin da muka tattara ta aka tace ta aka fitar da ita aka fassara ta da turanci aka san ana son kuma a fassara ta da hausa saboda a buga ta a baza mutane su gani su da sanin tarihin kansu to da yake ka san yadda yau take sai dai a hankali Sai a hankali.
sai abubuwan ne dai haka dan tsaya tukunna sai dai an nan samu dan murmurewa sannan kuma sai a yi to karin bayani su wangarawa suna da wani yare ne da suke daban a lokacin ma suna da yaren da to da suka zo hausa suke yi. saboda a lokacin da suka zo suna da tafinta duk inda suka tafi suna tafiya da wani wanda ya san su kuma ya san eh, ga- garin ya san Garin da suka yaren eh, to shi yake musu tafinta to kuma a hankali a hankali da yake abu ne na fasaha sai kaga an koyi abun nan wani lokaci sukan dan yi tsagu a fuskar su daga wajen gefen kansu daga wajen Daga gefen kansu sama.
eh daga sama sukan dan yi tsagu kaman guda biyu ko uku sirara yan kanana eh yan ƙanana dogwaye sirara ta haka za ka iya gane ga wannan bangaren ko da ke mun zo kan bayanin tsaku ah, za a yi da ba- fa- fashin baki akan wannan na'am eh to kaji shi ina fata wanda ya magana wangarawa dinnan ya samu ina son in kana son ka gaba wangare to ka je mandawari ka je sheshe ka je kabara kuma ka je wani gari da ake kira wangara a hanyar zakirai insha Allah za da a ga- madaba kuma eh, da madabo to tabbas za a ga mutanen wangara to ga wani yawa sauraro dai kada an baci afa ana tare da gidan rama rediyo mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 97.3 a zango na fm a cikin shirin mu da abokanmu ya kuma karɓi bakunci wannan fili ya karɓi bakuncin farfesa abdullah uba da mu daga jami'ar bayero ta nan kano sashen koyar da aikin jarida wani mai tabbayar ce shin ya aran kalmomi yake a hausa To, uh, aran kalmomi abu ne wanda yake kowa da kowa na, na aran kalma. Ba wata kalma ba wata wani yare a duniya da zaka ce eh, wato tsantsa yake ba wani abu da aka ara daga, daga gurin shi ba.
na'am Ana aran ne saboda wani lokaci ya fi sauƙi ka faɗa abin da kake son ka faɗa a wancan yaren. Kuma ana aran ne saboda ya fi daidai da abin da kake son ka ka- ka- ka yi amfani da shi. Wani kuma kana aran ne saboda kai baka da wannan abun. A naka yaran.
a naka yara To baya da- lalle kana so kai amfani da shi Yanzu ko kamar ka mota.
fahimtar da shi ba mu da wani wata kalma da zaka ce da mota an ba mota ba mota kuma turanci ne moto moto ka to wani wani wani kalmar mm, kirkira ce daga furci kamar jirgi jirgi ba kalma ba ce furci kalma ne bace.
eh ji- eh, furci ne daga jirgi to jirgi shi ba hausa bane kenan a hausa ne su hausa ne suka bashi wannan abun nan kalmar saboda bashi sa- eh, sautin da yake yi na tafiyar Fitarwa.
tasa shine ya zama ya zama ya zama jirgi ai kaman tafi tafi ita ma ai ba kalma bace karar da take fitarwa ta tap shine tafin da yake yake sautin da yake aka yi abu to to to irin wannan kalmomin da da yawa wanda suke suna dogara ne akan sauti suna akwai su da su saboda haka ba wai burgewa bane a ce kai baka ruwan kalmomi ba saboda karan kalmomin shine yake da wato inganta yare yaren yake dada faɗaɗa shi yake dada sa mutane suke dada sha'awarsa kuma yake yake dada fahimtar da kai akan wayansu abubuwa yanzu misali akwai kalmomin da yake asalin an san kamar hausawa ne suka yi su kalmomin hausan to amma in ka fi diddigen su kamar da su paul newman suka yi sai ka ga cewa gaskiyar ba hausa ba hausa bane daga wani guri aka aro su misali ayari ayari na mutane eh, ko takarda wannan takarda da kake amfani da ita ita ma ba hausa ba ce ba hausa bane azbinanci ne menene azbinanci wato da wajen Nijar shi kuma Eh, Oh, suke- to to eh, azunawa eh, azbinawa ne suka bamu Ai, su- Takarda.
su takarde suke cewa takarde to ba hausa ya karba wannan ke.
dai takarda ba hausa ba ce ita ba hausa bace kuma dai to su dai wannan azbinancin azbinawan su suka bamu takobi kuma dai suka bamu cokali sai aka cokali ba abun bature bane aka ce ai kai kai ba za ka ci abinci saboda wannan bature A'a, su suka fito da shi su cokal suke kiransa tun asali da suna da shi ne tun- suna da shi suna da shi ko ma dai tun a daga inda suka samu shi mu dai daga gurin su muka samu ba gurin tu- bature muka ba samu wajen bature muka cokal cokal ake suke kiran sa mun kuma muke da shi cokali haka ma kanwa
Kamar wannan ita eh, ta mai miya kanwa.
ita kwarai kwarai, ita ma azbananci ne
To, sannan akala aka halata raƙumi eh ta warai daga to dama ka ka ce ta raƙumi dama su suke da raƙumi Eh, ko na to kai san- da baka da raƙumi ina zaka san wani akala azurfa mata su ce dan su suke haƙota suke tohowa da ita suke kama lala to mamaki kuma ka ce kai abin nan ya bani mamaki to shi ma ba hausa bane azbinancin ne haka kuma ice su ice a gurin shi sunan shi ishik itace dai wannan ne itace da ka sani ka ce kututturen ice ko dai wani abin nan ko icen wuta ko wani abin nan dai ice in dai kalmar ice ne ta su ce haka ma turmi shi ma ba namu bane na azbinawa ne Turai sun ba mu abubuwa da yawa azbuna wannan to su ma suka bada sauro gaba daya sauro dai wannan dan abin nan kwa- gashi dai na cizon mu amma ba mu san abin da zamu kira su ba sai da suka zo kace wannan ya sauro ne kace shikenan muka karba ga sauro na cizo to teku ma su suka bayar sauran ba mu da tekun su suka san tekun saboda su suke zuwa har can gaba har can wal Mediterranean Morocco Algeria Tunisia I- eh, Libya Egypt su suke a mu'amala da wannan mutanen su suka san me ake nufi da teku duk da dai can nan wurin din ba teku bane sea ne wato Mediterranean bahar ce amma ba ta kai girman teku ba Am, to haka ma talaka talaka ma ba hausa bane azbananci ne
to ba da tattabara tattabara dai wannan tsuntsuwa da suke kuma ta- tozali
na sa a ido shi kwarai da tozali na Tozali.
dauka asa- a asalin sa Hausawa ne saboda tuntuni a nan kurmi da ka bada tarihin sa kasuwar kurmi ana amfani da shi a nan tuntuni ai kawo wa ana ake shi to kawo wa ake wa Kasashe- ake kawo shi larabawa ne suke to kawo shi.
shi ne kuma azbanawan kenan Su ma larabawa ne.
su ma nau'i ne na larabawan to saboda haka kaga duk wa'annan kalmomin da na lissafa maka ba kalmar hausa bane to amma yanzu zai mama za ka yi mamaki ka ce ah to ai wa'annan kalmomin a ce to kana nufin ka ce mu ba mu da sauro a'a muna da sauro amma ba mu da sunansa watakila muna da sunan samma amma da sauro ya zo sai ya fi daidai da dacewa da a kira shi Abinda za a sauran kira shi sai aka karbe shi a haka
to
to tora ji kenan So, Profesa, kafin ka ci gaba bari mu leƙa sashen mu na tallace akwai wani sako da za mu karɓa daga sashen nan.
Thank you.
Gidauniyar Nafisa and babba ɗan Agundi Foundation na gayyatan waɗannan ƙungiyoyi da suka cika fom na neman tallafin kayan karatu ga marayu da za ta raba musu kyauta. Ƙungiyoyin su ne kamar haka. Ƙaramar hukumar Kumbotso, Bubbugaje Development Association, Gidauniyar tallafa marayu Independent Motivators Youth Development Association, Ƙungiyar Geza Student Association, Mai Kaiwa Youth Development, Wailari Youth Liberation Development Association, karamar hukumar birni, Fata Zango Foundation, Sheshe Youth Association, Kwalli Relation. kwamitin tallafa marayu 'yan mata zawarawa da ilimi gyara kayan kayan development inda kurma development association ƙungiyar tallafa marayu da masu bukata ta musamman gandun albasa haske cede alkantara development association friends forum kankarofi for education and health support for open and needers ya kasai ƙungiyar tallafa marayu da gajiyayyu ta sharaɗa haske development association karamar hukumar tarauni tarauni youth development association gyaɗi-gyaɗi community and youth development karamar hukumar dala kubbar taimako jam'iyyatul adafa fi hubbi sayyidul anam wabdu sibyan fi hubbin nabi wajihuna adakawa karamar hukumar gwale bifitawul kayar development association ɗorayi a takawa youth development association safinatul kayar foundation youth mobilization media unguwar amare development association karamar hukumar nasarawa badawa youth development association masalaha women development association dakata youth development association za a raba wannan tallafi ne a ranar asabar 24 ga watan 8 shekarar 2013 a inda aka karɓi fam ɗin jikin gidan mai nan wando daura da gidan mutala da ke kofar nasarawa da misalin karfe 11 na safe sanarwa daga kwamitin shirye-shirye na gidauniyar nafisa da babba dan agundi foundation allah ya ba da ikon zuwa amin summa amin
Kowa ne aiki mutum yake yi, ku sa ji ku fara kayan arewa, ku sa ma ce aiki kawai.
ta jama'a masu ranar barkan mu da dawowa kuna tare da gidan rediyo rahama mai yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na fm a cikin shirinmu da abokanmu kuma mara tattauna ne da professor abdullahi uba adamu daga jami'ar bayero ta nan jihar kano farfesa kafin mu tafi sashen namu na tallace-tallace kana bayani akan su wa'annan yararruka da aka aro kwarai da gaske Na'am.
so kaga muna yi magana azunanci to ga fulatanci ta fulani su ma sun ba mu aron kalmomi da dama wanda ke wayansu kalmomin kana jin su ma kai tsaye ka san fulani ne Fulatanci.
ba sai an maka wani bayani kamar su ala sai ni ala raini ala sabbunai ni duk wannan daga daga fulatanci aka samu su na'am kindirmo dama nasu ne su suka su Eh, suke sarrafa nasu shi ne.
to kaga kalmar su ce bukka su bukkaro suke cewa to Da kaga- Fulatanci.
eh to mu kuma bukka muke cewa Ah.
burtali ma nasu ne na hanya kenan ko Eh.
burugali wanda ake kada miya da shi barugal eh Eh.
wanda ake juya miya da shi kwarai to shi ma nasu shi ma ne fulatanci ne ya fulatanci ne Na'am.
to ba wani kalmar da ta fi bada mamaki na na na fulatanci da muka ara kamar mura mara mura dai wannan ciwon mura to je ma ba namu bari a nasun ne to a ƙarshe akwai wayansu kalmomin kuma wayansu yaran da suka babba misali bare bare sun ba mu kasuwa Yan muna yawan ganin cewa kamar bahaushe shine kasuwar ma gaba ɗaya to kalmar kasuwar ma ba ta zuba ce ta bare bare ta bare bare ce haka suka ba da turba sango fure tambari algaita ganga birni gwani yarima duk wayannan kalmomi nasu ne da unguwar kuma kai har da karuwa karuwa ma wannan kalmar karuwa tasu ce daga Eh, da rubutu eh, da rubutu da Rubutu sirri dai wannan da ake da ake suma na da- ai lokacin rubutun an addini ne ake so Eh, a zamani.
kuma dama daular kanan borno ita ce ta ta yi fice a wajen inganta rubutu da karatun addinin musulunci Haka ne.
to saboda haka ba mamaki a ce kalmar rubutu ta fito daga gurin su yarbawa sun ba mu kwaki kwaki mm, ga Dama rogo.
nasu ne Eh, ah, sannan sun ba mu fano kwano kwano kenan da agogo da akwati da gyale da ashana wato kalmar ta fi ban dariya ita ce likita likita ta yarabanci likita ta yarbanci ce amma su ma ba wai likitan suke cewa ba dokita suke cewa dokita eh, dokita ba wuce kuma da gana cewa dokita sai karba ya ce likita su suka ba mu kwata-kwata kwata-kwata eh, masu ka zama mu ganga duk ta su ce ganga duk tasu ce nufawa kuma sun ba mu ungulu agwagwa kwalaba alala da bante wayannan ka gani kaɗan ne daga cikin kalmomin to Yau.
ba mu kaɗai ne muke ara ba Eh.
akwai da yawa da su ma suke ara kamar misali misali turanci wannan da muke tunkahu da shi ake ganin cewa kamar wani tataccen yare ne eh, ya samu aran gizo da yawa na kalmomi da suka shiga ciki kamar misali akwai wata kalma da ke cewa mammoth in ka ce mammoth kana nufin abu mai girma akwai wasu dabbobi da suke rayuwa da wanda suke kamar kakannin giwaye ne mammoth abu in ka ce mammoth abu ne yana da katoto kaga wannan daga turkiya suka samu ta shi kansa take wato talotalo dama daga turkiya ne saboda sunan sunan kasar kenan to ko an mai da sunan kasar da talatalan ne ko ba haka ko talatalan ne ba da sunan kasar ba mu sani ba Eh.
amma dai su suka daga daga nan ya shigo turanci haka ma bonfire Eh, irin masu zuƙar jini din da mutane kira suna zuƙar jini eh, coach na bal wanda zai koya maka bal da sauransu kalmar coach ba turanci ba ne turkiya ce coach eh coach dai akwai mutane su ne suke koya mutane da ake yin bal ko Eh.
ko kuma dai koya musu wani abu ai wage ne yadda baɗin ta haɓaka ne gare su tura kuma a ce coach din ma ba to ta coach su ba.
kalmar coach ba turanci ba ne turkiya ce haka ma kiosk ka ce ai za ni kes in je in so wani abu a- ko in je in so cingam ko in sai wani abu to kalmar kiosk ita ma ta- ba ba turanci ba ne haka ma yarinya girl ka ce young girl kalmar yarinya to wannan kalmar girl din Girl.
eh, daga turkiya aka samu ta shi kansa book littafi Mm.
shi ma ba turanci ba ne Shi daga kuma- turkiya aka samo shi wato kamar turkiya sun ba da turawa a ran sosai kalmomin mako turanci da ai yawa akwai sun ba lokacin da su turanci kansu a ran turkiya din kalmomin.
suke gaba ɗayan europe take karkashin su kuma sai da suka yi kusan da shekara wajen ɗaruruka suna mulkin lauye suna wannan Turawa.
kafin kuma dai a yi aron gama da su suma to a ƙarshe sun ba da king wato sarki Sarki.
yauwa to su mata su ce daga misira kuma egypt turawa sun karɓo kalmar faro wato fir'auna gam wato na abin da ake like takarda da shi shi ma ta misali Eh, ebony ebony tana nufin bakin abu wulik oasis dama tabbas su za su bayar oasis shine kamar wato wurin guri a hamada inda ake samun sa'ida a samu shi a sha ruwa a je wajen sanyi ba ammonia wanda duk ya biology ko ya chemistry duk ya san wannan maganar ammonia to su suka bayar larabawa sun ba turanci kalmomi kamar alcohol
ta kuma ta larabawa ce.
eh, ta laraba ce gashi dai giya ce sunan giya kenan amma asalinta larabci ne.
eh asalinta ma ba haka ake kiranta da larabcin ba a yanzu to asalin a can wacan shekaru Eh.
a haka ta taho hazard ma haka wato abin da ke da hatsari cable ma haka a ce da Allah dan janyo min cable din nan Shi shi ma ma larabci ne haka shuga haka racket na yin table tennis shi ma daga daga larabci aka samu shi matras ma haka a magazin aljabra da sauransu indiyawa sun ba wa turawa bangalo in ka ce bangalo to kalmar indiyan ce kai tsaye mutanen malaysia kuma sun ba wa turawa kalmomi kwaya biyu masu ban al'ajabi ɗaya ketchup ketchup dai na ce Eh, abin- ketchup ne wani abu ne ake dan karkada shi akan dankali to ba turanci ba ne daga daga malaysia aka samu haka kuma launch wato kaddamarwa za a kaddamar da littafi yau za mu yi launchin din littafi kaza ko za mu yi launchin din wani wani sarauta to wannan karmar launch din ba ba turanci ba ne wato eh, daga malaysia ta shiga cikin turanci saboda haka wato yare dai baya bunƙasa sai da ara'a dole sai da are-are zai ki zai aro ya narkar da shi ya zama nasa sannan ya juya shi ya ya daga ya ɗaukaka shi eh, ya sarrafa shi da kyau saboda haka ba burgewa bane ka ce ai mu ba mu aru komai ba kaso kusan arba'in daga kalmomin hausa duk larabci ne sakamakon addini to in babu in ka cire wayannan to me zaka ce kenan tambayar da za a yi shine a to kafin duk wayannan ba mu da kalmomin mu ne muna da su muna da su ana hira ana magana ana sarrafa harshe ana yin komai da komai amma haduwa da aka yi da mutane sai ya dada shigo da wayansu kalmomin Da faɗi.
to a hankali a hankali wata kalmar sai aka daina amfani da ita am sure akwai na tabbata akwai wata kalma da ake amfani da ita akan jaki an an fara ganin shi amma ba a san abin da za a kira shi ba Am- ana ana dai kallon sa sai da kalmar jaki ta zo kuma sai aka ce a yayi daidai da shi sai aka karbe shi saboda azumnawa ne suka kawo to saboda haka kowane yare yana arowa kowane yare yana karba to professor shi tambayar da zan ma su wa'annan kalmomin da can da ake amfani da su babu su yanzu kenan ba a san su ba kwata-kwata Eh, to- Babu inda za a same su ko ko a akwai tarihi inda ya ajiye su kowane yare yana da abin da ake cewa wato mimmiƙewa yadda yake sarrafa kansa ta ta wani wato daga bangare kaza zuwa bangare kaza daga bangare kaza zuwa bangare kaza mataki-mataki matakai matakai ne daban-daban na na na, na ci gaban kowane yare da kuma kowace al'umma saboda haka babu mamaki akwai inda aka je aka ajiye wannan kalmomin amma mu da yanzu bamu da wannan Babu su.
gundarin wurin eh inda zamu ce a shekara 100 da ta wuce yaya Kano take to amma inda muka ci sa'a turawa sun zazzo sun yi yawo a nan kasashen akwai wani ana kiransa paul stodinga mutumin jamus ne ya zo a shekara ta alif- alif ɗari takwas da tamanin da wani abu ya rubuta littafi kuma inda ya zauna a dandalin turawa ya yi bayanin komai da komai to a wurinsu muke samun yaya rayuwar bahaushe take a da henrich bath shi ma ya zo kuma ya hau kan dutsen dala ya yi zanen hoton kano daga kan dutsen dala wanda zai nuna maka yaya dala take a shekara ta alif ɗari takwas da hamsin da hudu yaya garin yake a lokacin ban sha'awa saboda gida ne wannan gargajiya sosai wanda aka sani a a da A, clapperton shi ma ya zo to akwai su da yawa da suka ta zuwa waɗannan wasu manazarta ne da suka manazarta ne wayansu kuma 'yan leƙen asiri ne to amma dai duk zuwan da suka ta yi sun rubuta labarin Abubuwa zuwan sun su.
basu.
wannan labarin nasu ne ake samun yadda rayuwa take a wancan marar ta farko to amma ala kulli halin ci gaba ake tafiya ake yi ana da karbowa ana ta tsaye kamar da nake cewa ah, muka magana a wancan satin maganar a ce wai wai shi zamanin nan ba za a canja shi bane kamar da wasu ke ta kokawa ana cewa al'ada al'ada al'ada ce al'ada ba abun sarrafawa bane al'ada a cikin zuciyar ka yake ta'ada ce Eh, ta'ada ne ake sarrafa shi. saboda haka ba dole ne ka yi magana mutanen da ba ka yi magana yanzu ba ka yi magana duk abin da za ka faɗa amma dai halayenka su ne al'adunka su ne ya kamata a ce su ne su- ba su ba su gurɓata ba eh kwarai da gaske to ganin ga lokaci kuma mun kwararo ga tambayoyi da yawa so mu sani ba professor ko sai dai mu buɗe wa masu sauraro layi Eh, kafin kwarai.
sannan daga baya mu dan ƙara taɓa wasu wato bangaren Eh.
za ku iya turo saƙonku ta kan lamba sifili takwas ɗaya uku ɗaya ah, wato uku tara ɗaya tara shida tara shida tara sifili takwas ɗaya uku tara ɗaya tara shida tara shida tara ko kuma wato dandalinmu na sada zumunta na facebook ko kuma layukan wayanmu da yanzu mu ba masu sauraro dama a ɗan daƙiƙu kaɗan sifili shida hudu hudu uku ɗaya biyar biyar biyu ko sifili shida hudu hudu uku ɗaya biyar biyar shida salamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Yawwa alhamdulillah suna na Sammani Hassan dan Legas. To alhamdulillah ni dai kira nake yi ga ita wannan gidan rediyo yana da kyau a ce wannan shirin ana maimaita mana shi. Sabida karuwar da muke yi akan ita ɗabi'u na Hausawa misali.
Na'am.
Kar ka ga yadda muke karuwa na cewar duk wata magana yanzu da muke yi kusan sai na fuskanci cewar kamar duk mun aro kalmomin ne gaba ɗaya kenan na hausa to ga wannan yana da kyau a ce an ɗan yi mana wani abu na cewar wani lokaci da za a ɗan rinka maimaita mana don mu san wanne yare ne namu wanne ne wanda ba namu ba don mu ajiye shi misali to wannan ya danganci wato hukumar gudanarwa ta wannan gida kuma za mu mika wannan kuke na ku gare ta assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam da muke magana
Ya nufi ce zanzanga ina yau da ina yau ba rasta abdalla fatan Profesa ne to alheri.
a gurguje mu yana tambaya to da gode
Yau wata mata ta yi take wata
hello wallahi ya hana su kaje assalamu alaikum to ga wani kuma a nan dandalin mu na sada zumunta na facebook ya ce shi yana ganin kamar an zubar da waɗannan al'adu ne gaba ɗaya to amma dai kamar ba zubar da su aka ba professor ya yi wannan bayani ba zubar da wannan al'adu aka yi ba ana yin wasu daga ciki ta'ada kamar yadda aka yi magana ita ce ba ta canjawa Mm, mm, al'ada ce ba ta al'ada canja ba ta canja ta'ada ce take iya canja canja to ga wani Idris Ale to Malam Idris Ale an tam an yi magana wannan wane ne Bahaushe sai kuma sai kuma wani ya ce Salisu Isiyaku ya ce salam ina ya babban bako barka da zuwa dan Allah me me ya alan menene salam fir'auna a Hausa menene salam fir'auna a Hausa asali ko salo to salo ya ce a to ai ba san salo san salo ba akwai dai wata ta- wani abu da ake cewa cewa ita kanta sunan kalmar hausa ɗaya daga cikin hasashen da ake yi an samu ta daga wani fir'auna ne ana kiransa hausal na'am cewa hausawa mutanen fir'auna hausal ne to kaji kuma inda wayansu suka fito da nasu nazarin kenan to amma wannan babu wani tabbacin cewa hakan ne shi dama daɗin tarihi akwai hasashe da yawa da za ka yi da gaskiya in wani ya ce ƙarya kake yi to shi kuma sai ka nasa hasashen to sai a ita ta bugawa har dai a samu gaskiyar
assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana sunana Ibrahim Alale daga unguwar da aka saka waje to a gurguje Malam Ibrahim tambaya ta ce
Muna jin ka. alaikum wannan. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa muke magana.
Sunana Aminu Fillo Kofar na Isa.
To a kai tsaye mala Aminu.
Yawwa tambaya ta ga ainihin babban bako.
Na'am.
Shi ne da Allah tambayar da ne wancan satin da ya a ce maka a bani amsa Ta me?
misali asalin cim ɗin Hausa a cikin Hausa Aminu Fillo Kofar na Isa.
asalin me Fim ɗin Hausa a cikin Hausa. Kamar ai wannan wani gaba ce ita ma mai zaman kanta kamar yadda muka yi bayani.
an yi alkawarin cewa insha Allah Lokacin yana da wani profesa ko dai ƙara yawa wannan.
za a dawo a- duk a yi a yi tarihin a yi komai da komai insha Allah Allah ba da iko. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ku kai tsaye da muke magana.
Na Isa mai kanazar kofar bai.
To a gurguje.
Farfesa kenan mu yanzu kenan kenan wani ya daina yi ma wani gori kenan akan abin da yake a Hausa tunda da duk kudin mahauzin gaba ki ɗaya na gani wannan muke ganin mata Hausa ba su sai suka zama da tattalin domin misali za su tsakanin Kano da Zagawa za su ga tsakanin su wani yana cewa shine Bahaushe wani yana cewa ba Bahaushe bane ai ina cikin salama da kuma kisa da kasa da wannan wasan barkwanci ne da yake tsakanin abokan wasa zai wasan wasan barkwanci ne da yake tsaka- tsakanin abun nan amma wannan dai inda daga wayannan jihohi guda shida kake to ka kwantar da hankalin ka ba haushe ne kai ba wanda zai ce Za a kira ka a Eh, za a ce ka ba Bahaushe.
haushe idan ba daga wayannan jihohin kake ba to ba haushe ne kai ba amma ba a ce kuma kasa kake da mutum ba fa kowa yana da daraja duk dan adam yana da daraja saboda Allah ne ya halicce shi to amma dai magana dai na yin wa bahaushe iyaka daga nan gurin kake ka gani yanzu daga nan gurin nake amma ni ba zan ce bahaushe ne ni ba fulatani ne ni ba toran ke ne ni
To sai ko wani sako ya ce profesa yana so a gaya masa asalin sunan Kano. Daga ina aka samu Kano.
kano sunan ɗaya daga cikin mutanen wangara ai mutanen a bagayawa din ne ɗaya daga cikin hasashen shine wanda suka zo daga gaya suka zo suka zauna a gindin dala sunan shi kano to daga nan eh, aka samu sunan kamar da nace ɗaya daga cikin hasashen akwai ba mamaki akwai wasu kuma hasashen da suka fito da wani abu da amma iyaka sanin mu a wannan da aka tsaya in kuma akwai wani wanda ke da wani hasashe da ya fito da fiye da wannan za mu so mu ji saboda mu daɗa gyara namu kundin To sai kuma wannan ya ce "Salam, ina so a gaya mana um, kalmomin da aka hausa suka aro da kayar ba to ai an riga an faɗi wa'annan kalmomin ko ƙara faɗa yake nufi a ƙara gaya musu wai na yarbawa Eh.
wanda aka aka aro su daga wajen yarbawa Na'am, eh.
wannan ai ga su nan in dai so yake sake jin su akwai eh, kwaki in ka san kwaki Kwaki shine- da ake ci.
eh, shine garin rogo na to su paki suke cewa p-a-k-i paki suke cewa mun kuma cewa kwaki akwai kwano wannan dai kwano na abun nan na abinci Eh, sai agogo akwati gele ashana likita kwata-kwata da kuma ganga wa'annan duk daga wajen yarbawa muka samu su assalamu alaikum
Alaikum salam.
sai ka rage rediyo ko kai nisa da ita To alhamdulillah kuna tare da Ibrahim mai shago karfi gidan mai yan albasa.
to a gurguje a kai tsaye
To alhamdulillah tambaya ta anan da barista. Da Allah ni matsayina na barbare.
na'am
Alhamdulillah ina so a yi min bayani akan bari-bari, wasan bari-bari da
to to wannan duk wasannin eh, barko- eh, duk barkwanci ne da ake yi barkwanci ne wanda kuma akwai kabilu da yawa da suke yin wasannin barkwanci tsakaninsu da juna ko don saboda a rage fushin yaki ɗaya daga cikin dalilan da ake cewa ana kawo na wasan barkwanci saboda da an yi yaki tsakanin kabila da kabila to da aka gama yakin sai aka ga cewa maimakon a ci gaba da rikon juna sai aka ci gaba da kuma wani irin wasa haka tsakanin fulani da bare-bari tsakanin gwari da hausawa haka dai aka yi ta yi don a rage kaifin z- yakin da kuma gabar da aka yi ta kwanakin baya to ga wata gabar kuma farfesa a gurguje sai dai mu dan taba ta yanayin ba lokaci waƙoƙin dandali
to waƙoƙin dandali kamar yadda na yi wannan bayani wani ma ya yi wannan tambaya kuma da yawa suna ta cewa kamata yi a dinga sako su ana sa- ana ana saka su dan mutane su ji waƙoƙin dandali shine wanda yara suke bayan sallar isha a dandali a unguwansu a loko a lo- lungunansu suke yi ta da tafi ake yi mata suna yi maza suna yi hausawa suna yi fulani ma suna yi to kamar yadda na ce akwai wani project da muka yi kwanakin baya na zuwa muka tattaro wayannan waƙoƙin ah, da dama wajen 27 aka tato su saboda za a kai su Paris ah, daga kasar france saboda za a fitar da cd da kuma dvd na wayannan abubuwan amma abin takaici kamar da nace ba za a sayar da su a nan a najeriya ba a can za a sayar da su a a paris za a sayar da su kuma maybe watakila sa su a internet to amma saboda mutane sun nuna sha'awa sun nuna damuwa kwarai da gaske na kawo su nan gidan rediyon na ce to ga su nan sadaka a dan sa sun sun samu lokaci saka su eh so ga su nan an riga an kawo su saboda mutane su su dan ji su muna fatan cewa idan aka ji kuma wannan zai sa a dinga sa yara su ma na lungu lungu su dinga yin su saboda a dinga raya su to a gurgurjen farfesa kuma dan ji ɗaya da kaɗan daga cikin waƙoƙin bismillah
Kadangare da linzami kwado da agogo, ainiya da jan mota wai za ta kado. Tana rawa tana joye wai ubanta sarki, ashe ubanta gyattai ne malamin sakai. Gari gari yake yawo dan ya ɗinke ƙwarya, garin da babu ƙwarya ko sai ya rusa ko kamar ya gudu kamar ya tsaya rijiya da zurfi yara da shegantaka suka kama 'yan tsohuwa suka kai ta bayan gida suka kwakule ɗan gida. Waran gare.
Bep, bep, bep, belungo. Bep, bep, bep, belungo.
Bep, bep, bep, belungo.
Belungo. Belungo. Belungo jaki da kawo. Belungo. Belungo. Belungo jaki da kaho.
Belungo, belungo, belungo jaki da kaho.
Ingeran ya nuna. Ingeran ya nuna.
Hilo alkawari kaya ne amana Allah. Hilo duniya labari amana Allah. Hilo lalire yaraya amana Allah. Hilo laliro hirobe amana Allah. Hilo rai sulbajo amana Allah. Hilo rai mibi mahala amana Allah. Hilo wala na shudi ka amana Allah. Hilo bandarawar ba sasa amana Allah. Hilo duniya labari amana Allah. Hilo ku girgiza haladi amana Allah.
to farfesa ni wannan wasu waƙoƙin ma
ita wannan ta karshe ai ta fulani ce ta matan Eh, fulani fulani yara matan ce.
fulani eh to ita ma sai da muka tara kusan wajen guda goma sha biyar aka zauna aka ɗauka to sannan kuma ta wannan ta su lungo din a su mun har ma suna muka ba su the short round crew a wani yan makaranta ne a nan kofar nasarawa su ne suka zauna suka yi waƙar wannan waƙar Eh, su waƙoƙi wajen kusan su ma goma sha wani abu sha uku suka zauna suka yi to duka mai da na ce wannan za a fito da su a cd amma za a hada su ne da waƙoƙin yara na bangare daban-daban na duniya Sai a Daga Aus- haɗa.
eh, australia indonesia venezuela duk za a har har hada duniya ce za ta haɗu ke ne Eh, to sai- al'adun waƙoƙin da na, ake na so da da.
dandali na yara ba Na dandali.
to shine sai a tattara su za a ajiye su a abu dhabi a authority for culture and heritage wato adac inda sun kafa wata eh, cibiya da ake kira center for the study of music in the world of islam to duk anan za a haraje su to amma na san akwai shirin cewa wata rana za a iya fitar da su a cd mutane su saya amma dai kuma dai menene mu dai yanzu suna gidan rahama saboda haka ya rage ga gidan rahama rediyon rahama su su saka insha Allah za a rage sa su. to ga lokaci ya ci mana farfesa sakonka na ƙarshe To sakura na ƙarshe jama'a shine mu wa kanmu adalci a sanin cewa ita ta'ada tana canjawa. Tufafin da kake sawa, abincin da kake ci, gidan ma da kake shiga duk abubuwa ne wanda suke canjawa suke ɗaukan wani sabon yanayi. Ka iya aran shi, ka iya wurgar da shi ba damuwa. Amma al'adarmu wannan ita ce ba za ta canja ba saboda ita ce wakilinmu ita ce duk inda ka je za a ce kai bahaushe ne kuma kai musulmi ne kuma al'adun nan alhamdulillah sai suka zo daidai da abin da musulunci ya ce dama kafin musulunci ya zo muna da su shi yasa musulunci ya karbu ya samu karbu a wajen bahaushe shi yasa bahaushe yake da da da, da san musulunci sosai da sosai ba wai yana yin musuluncin kullum ba amma dai yana da kaunar musuluncin yana kuma da duk wani abin da za a yi a ce shi musulmi ne yana yin sa to wannan al- ita al'adu ne namu to wannan al'adun su ne ya kamata mu dinga tunani a zuciyar mu cewa fa wannan suna al'adunmu kada mu yanke hukunci akan masarrafa a ta'ada mu ce ai sun yi ba daidai ba ko wani abu in dai an bata gu- an ce an an bata tarbiyya to al'ada ake batawa kuma yana da muhimmanci a san ita wannan al'adar Profesa muna godiya matuƙa kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da kai gida lafiya.
amin Dole anan za mu gintsa labulen wannan shiri ba don mun gama ba sai don yanayin lokaci muna neman alfarma kuma idan lokaci lokaci ya ƙara samuwa za mu yi gaisa Profesa zai amsa mana gaita.
Insha Dan Allah.
akwai batutuwa da yawa da ba mu taɓa su ba kwata-kwata ma. Kuma sauraro shirin mu da abokanmu kenan aka saurara da kanan gidan Rama Radio tare da babban bakonmu Shai Malami Profesa Abdullahi Uba Adamu daga Jami'ar Bayero ta nan Kano sashen koyar da aikin jarida. Shirin da hukumar gudanar wato hukumar gudanarwa ta gidan Rama Radio ke daukar nayin kawa a duk ranakun Laraba da misalin karfe goma da rabi na dare zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi. Har kullum suna na Kano Uba Adamu nake shirya nake gabatarwa nake ce muku wassalamu alaikum Allah ya haɗa mu a wani makon mai zuwa.